inda ya samu kansa ya fara gabatar da haƙƙin Allah da yake kansa kafin ya nasa a ko'ina yake idan makanike ne kai kana gyaran mota ko babur ko wani abu ko wani inji duk lokacin da aka zo gurinka gurin sana'ar to fara gabatar da haƙƙin Allah kai wa'azi ka ja hankali wanda ba musulmi wani kai masa tallan musulunci ta hanyar ɗabi'unka da kyawawan lafazinka to haka ake so duk abin da kake soja ne kai ɗan sanda ne kai malamin asibiti ne kai alƙali ne kai lauya ne kai haƙƙin Allah za ka fara duba wanda ya halicce kai baka damar da kake yi to shi annabi Yusuf alaihi salam wannan yayi da aka yi masa tambaya akan fassarar mafarki bai ba da ansa ba da ya ga dama ta samu sai da ya fara wa Allah aikinsa shine ya shigar da tauhidi ya ja hankalin mutane akan su ta Allah to da ya sauke wannan wajibin da yake kansa alaihi salatu wassalam to sannan kuma sai fassara mafarkin to haka ake in ka duba tarihin annabi alaihi salam du sai kaga haka suke kaga annabi Sulaiman alaihi salam haka yi shi ma lokacin da ya nemi alhuda-huda ba a same shi ba ya alkawari zai yanka shi ko masa azaba mai tsanani ko kuma alhuda-huda ya zo da hujja gamsasshiya da alhuda-huda ya zo sai ce masa ai yawo na je na leƙen asiri na je na tadda wata ƙasa saba'i kuma na tarar mace ce take musu mulki ita ce sarauniya wa utiyar min kulli shay duk abin da ake takama ake so na mulki an bata walaha arshin azimun kuma tana da wani katafaren gado to duk annabi sulaiman sai yana jin sa yace to naji to naji to naji sai yace wajatuha wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillah na same ta ita da mutanenta suna botawa wato rana ba Allah ba sai kuma ya fara motso annabi sulaiman Allah ya shudu lillahi lazi khurujul khab'a fi samawati ha da annabi sai mani gyara zama sai daura fuska yace to nan aiki na yazo so da ni bawan Allah ne dole in wa Allah aiki da wannan kujerar ta mulki to duk inda kake wannan ya kamata mulki kake shugaban kasa ne kai gwamna ne kai minista ne kai commissioner ne duk abin da zaka yi wa a duniya in baka farewa addini ba to baka yi wa Allah komai ba sai ka fara masa nasu tukunin shi halicci kuma shi baka wannan damar to shi na nabi Sulaiman ya ce to zan rubuta takarda in baka ka kai sai ce innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina sai ya fara da sunansa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim nan ma dai girmama Allah tunda bata san Allah ba wata idan aka kai ta fara zagi to sai fara faɗa sunansa ta zage shi dan kar ta zagi Allah to haka ake yi to annabi sai Musa Yusuf alaihi nan shi ma haka yi sai da ya fara gabatar da haƙƙin Allah tukunna sannan yazo ifa da ifa da fassara mafarkin nasu tukunna kuma wannan gabar yi amfani da ta shigar da wa'azin da yake so da kuma shiryar da yake so su samu a gurin Allah subhanahu wataala to sai mu tsallaka na 12 na 12 ubangiji ce wa qala maliku wa qala maliku inni ara sab'a bakaratin simani يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أدقاس أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بآلمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون توني إتسي إياكار مشهد نشابيو a nan gurin da Allah ya nufin annabi Suleiman Yusuf alaihissalam zai fita daga kurkuku sai ya kaddara sarki ya mafarki shi kuma mafarki abu ɗaya ne tak kowane mutum a jikinsa akwai wata halitta ba ta kai idan fara ba ita ce haliya ta mafarki in Allah bai halitta mutum ita ba har abada ba zai taɓa mafarki ba sai in akwai ta a jikinsa to in an tashi ma'anar mafarki shine Allah akwai hijabi shamaki guda biyu a kowace irin halitta shamaki na ɗaya shine lokaci shamaki na biyu shine mahalli duk abin da baka iya gani imma mahalli ne ya kare ka imma zamani ne ya kare ka mahalli da nake nufi yanzu nan inda muke ciki duk abin da ake a cikin ramin kwarin gogo a yanzu ba ma gani saboda mai saboda wannan ginin muhallin ya kare to lokaci kuma nan kusa-kusa ba sai ka ɗauko zamanin annabi adamu alaihissalam zamanin shi usman ibn hudi ta gama da hullahu bi rahmatihi kai zamanin su sardona ma Allah ya shiga ansa dukkanin ne yanzu nan ba wanda yake ganin lokacin saboda ya wuce kaga shamaki ne na lokaci wanda suka san lokacin sai dai kwakwalo su ta kamo su sai kuma lokaci da muke ciki yanzu yanzu muna iya gani muna iya jin duk abin da ake to amma abin da za a yi gobe ko abin da za a yi nan da sallah azhar duk cikin mu ba wanda ya san shi kaga lokaci ya sa mana shamaki amma abin yana nan a jibge kawai sai lokacin ya sai Allah ya zartar da shi kuna sannan mu iya gani to mafarki shine in ka kwanta zaka yi kana baccin Allah ya suna maka sirrin sa to sai cire wannan shamakin na lokaci abin da zai zo nan gaba sai nuna maka shi kuna maka shi karara ko ya rufa maka shi ya sakaya sai wanda isan ya sa suka san fassara mafarkin su za su iya fassara maka to shine mafarki kawai to in aka yi mafarki kuma abu uku ake samu ɗayan uku ko shi wanda yi mafarkin shi ne zai sami wata ɗaukaka da wani alheri a cikin mafarkin da yi ko kuma shi da mafarkin ba shi ne da alherin da ɗaukaka ba wani ya gani a mafarkin ya gane masa kuma in ya gaya masa wani abin zai same shi wani kuma ba shi da yi mafarkin ba wanda zai fassara mafarkin shine da daukakar to wannan na sarki annabi yusuf alaihi salamu da ya fassara mafarkin shi ya samu daukakar ba sarkin ba saboda sarki sai ce inni ara sab'a baqaratin simani ni a mafarki ina ganin shanu guda bakwai simanin masu kiba ya akunna sab'a ijab amma ya'kuluhunna sab'un ijahun wa'annan masu kibar guda bakwai akwai kuma waɗansu ramammu kanjamammu sun zo kuma sun cinye wa'annan guda bakwai din sannan wa sab'a sunbulatin khudr kuma naga zanganniya mai kyau koriya shar guda bakwai wa ukhara ya bisat kuma naga waɗansu busassu su ma guda bakwai saboda ka ya ayyuhal mala'u ya ku wayannan jama'a an ce in aka ce mala'u a gaban masu mulki ai allazi allazi ne ya mula'ul aina wal qalba wal aqala sune sune sune mala'u wanda suka burge sarki ko suke burge shugaba a wajen maganganunsu in abu ita so za su tashi su bayani su bayani wanda sai ya gamsu in ya fito zai yi tafiya in suka fito kowa ya yi shigarsa wanda zai birge shugaba ko gwamna ko shugaban ƙasa ko sarki da ya fito za a ce ya wane kenan da ya ganshi zai birge shi ya yi wata shiga ya taho da kwarjini kuma baya tsoron kowa abin duk da ake so ya shi zai to wannan su ake kira mala'u maganar su ike ji kuma su yake gani to da ka duk abin da suka zuga shi akai zai zugu duk abin da suka ɗora shi akai na gaskiya zai ɗoro saboda haka sai ce ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya ya ku wannan jama'a ta fada wanda kuke da kima a guri na ku bani fatawa ku min bayanin wannan mafarki na wanda nayi in kuntum lirru'ya ta aburuna in kun zama masu fassara mafarki za ku iya fassarawa shi mafarki ba kowa ne san shi ba sai wanda Allah ya horewa wanda Allah ya horewa shine zai iya fassara shi kuma ya fassara daidai saboda daga cikin alƙalma da Allah yi wa ɗan adam baiwa da su guda goma sha biyu to akwai alƙalamin fassarar mafarki duk karatunka in Allah bai baka fassarar mafarki ba ka isa ka fassara shi ba in ku ka saba ki a ciki to ka zama akaran bana komin karatunka kuma ka aji karatu gefe ɗaya dan ba fannin ka bane baka cikin arbabul qalam na wannan ba a shiga saboda da aka gaya wa mala'u sai suka ce adgasu a halami wannan ai mafarkin sanyi ne shi ko mai mulki ne ya san haka kuran bai kwanta da wannan tunanin ba yi kuma a ce masa mafarkin sarki sanyi ne ba zai yadda ba kuma na hana bi tawilil ahlami bi alimina ko musanyin da ake fassara mafarkin sanyi ba to kaga sun gama nasu shi ko ba zai yadda ba to da farki yana da buƙatar ƙwarewa kafin da shige gaba sai in ba mu labarin wani ƙwararru wajen fassara mafarki a musulunci a gasi na bakar radiyallahu an fi ƙwararre ne wajen fassara mafarki annabar alaihi yakan tambaye shi in ya fassara ya ce yi wani lokaci ce ba haka ba ne so da wuyar gaske ce da mafarki ita wannan surar daga farkonta har ƙarshe akan mafarki aka ɗora ta sannan suratul safati ita ma ta magana akan mafarki sannan suratul fatihi ita ma ta magana akan mafarki sannan nabi alaihi ya ce wani yanki ne na annabta shi mafarki na gari to a irin wannan fashin mafarki ran nan wani sarkin sikiliya shi ta ce a yanzu ake kiran ƙasar Cecilis to Cecilis sarkinta lokacin sarki ne sai mafarki ya tura sojoji sun tafi yaƙi dukkaninsu sojojin nasa akan giwaye ana ta bushe-bushe ana algaita da ya farka sai ya ce a zo a taru a fassara masa mafarkin nan nan da nan masu fassara mafarki suka zo suka ce ai giwa ita ce tafi kowace dabba girma a doron ƙasa saboda haka sojojin ka za su yi nasara da inda ka je kai za ka yi nasara ka karkashe ka cinye gurin da yaƙi ka ƙara a cikin ƙasarka sai ce kai ban gamsu ba sai suka ce to in dai fassara kake so ta gaskiya sai dai ka nemi musulmi sai sa ka nemi musulmi sai malamin ya ce to a rubuta yarjejeniya in na fassara ba za ka min komai ba to da ya san karfin mulki in mai mulki ya tambe to abun ba shi da kyau so da Allah ya riga ya ara masa iko zuwa lokacin da zai karbi amma a lokacin kakkaja sai sai kai hattara da shi so da sai a rubuta yarjejeniya sai da aka rubuta yarjejeniya in ya fassara shi da gaskiya ba za a yi komai ba sai ce masa da Qur'ani zan fassara maka mafarkinka idan kuka tafi sojojinka gaba ɗaya ba wanda zai dawo duk karar da su zai sai ce ina ka sama Qur'ani sai ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka asfin ma'kul yace ɗaya ba zai dawo ba sai ce na gamsu busafa da ake yace wahala za su sha kafin a karar da su yace qur'anin ka gane yace fa idza nukira fi naqur fa zalika yawma idhin yawmun asir alal kafirin ghayra yasir da ku aka ji hakan ta faru ba wanda ya dace suka sha dan karan wahala duk aka karar da su saboda mafarki abu ne mai ban mamaki ibn sirina yana zaune sai wani ya zo ya ce mafarki ya fasa kwai da fafi da ya yaɗe farin ya kunye ga kwanduwa sai sake ganin fari ya sake yaɗe farin ya ga kwanduwa sai sake ganin fari ce tashi bani guri ƙarya kake sai ce na rantse da Allah ni ne wannan mafarkin sai ce kai kai sai sai ce to aje a gaya ma kwayo aje a gaya ma kwayo a ce a zo da 'yan sanda a kama ɓarawar likafani sai miƙe tsaye ya ce wallahi na tuba bai taɓa ganin sa bai ce wannan mafarkin yana nuna me yin sa in an binne mutane a kabari za ke tona sai cire likafanin su sai ce kwarai haka nake bai taɓa ganin sa ba sai tuba ya ce amma na tuwo zan koma ba in aka je a kai shi gurin makwayo ai kama shi za a kai shi gaban alkali ƙarshe a je a ai masa hukunci kuma ko shine amma na san wata ila ba a san makwayo ba hausa ce gwamna kenan shine da hausa makwayo eh a wa qala allazina jaminhuma wadda karaba da ummatin wanda ya tsira daga cikin mutum biyan nan ya zauna bayan ummatin lokaci umma anan ba al'umma ake lokaci lokaci sai ce ana unabbi'ukum bi tawilihi ni zan ba ku labarin wannan mafarkin fa arsiluni fa aike ni inda zan je in faɗa mu zan samu muku fassara mafarkin ga yanda aka ga yanda aka ga yanda aka yi a tura shi to sannan aka tura shi ne wato mashar na sha uku zai shiga ina ganin watakila kana matsantawa mutane ka zafin rana watakila a bashi a ya wannan ɗin ko na ga mu tsaya a nan zan kawai kar abin ya dugun da mutane nake ga amin amin ko kuma a ƙarasa na sha uku to mashar na sha uku shine Allah ya ce yusufu ayyuhas siddiq abtina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fazaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأسرون شيكنا باكنا Ubangiji ya ce, Yusufu ayyuhar Siddiq, wato shi tsari na Alƙur'ani yanyanki abu ike yi kawai, maimakon ƙur'ani zai ta cewa to da aka faɗi haka sai aka je a ga wa sarki wannan maganar da bafade ya faɗa sarki kuma ya kirawo shi ya ce da shi na baka izini ka tafi kuma aka je kurkuku aka gaya wa sajjanu cewa ga sarki ya aiko a je a ga wani da yake kurkuku a ganshi saboda kurkuku da'iman a kulle take duk wanda zai shiga kurkuku sai an tabbatar kuma a buɗe masa shi ma yana shiga ake mai da kwaɗo a kulle to duk wannan ijra'at din abubuwan da za a yi na an yi kaza an yi kaza har kuma aka je ɗakinsa aka kirawo shi duk ƙur'ani ba zai faɗi wayannan ba saboda ijazi ne da shi kawai sai kaɗe su gaba ɗaya har ya shiga gurinsa an gama wayancan gaba ɗaya sai ce yusuf ayyuha siddiq me kwan ya ce sai shi wancan ice yusuf ba ma faɗi shi ba kawai sai aka tsinduma yusuf ayyuha siddiq ya kai yusuf wannan mai yawan gaskiya abtina fi sab'i baqaratin simanin ka ba mu fassarar shanu guda bakwai masu ƙiba ya hunna saba'un ijafun su wayannan masu ƙibar kuma in sira mu guda bakwai suka zo su cinye su wa sab'i sunbulatin khudr ka kuma ba mu fassarar zanganiya koriya guda bakwai wa ukhra bisat da kuma guda bakwai waɗanda suke su kuma busassu su kuma suka ɗarsa wuta suka ƙone wa'yancan korayen masu kyau la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya alamuna ta ilan koma gurin mutane sai su san fassarar wannan ƙala sai annabi yusuf alaihissalam ya ce tazra'una sab'a sinina da'aban za ku yi shuka shekara bakwai da'aban tana da fassara biyu ko ya zama a jere a jere a jere shine da'aban ko kuma da'aban kamar yadda kuka saba kamar yadda kuka saba haka za ku yi shekara bakwai ko kuma ku yi ta a jere a jere ba yankewa fama hassattu duk abin da kuka girbe fazaruhu fi sumbulihi ku bashi a cikin zanganiya kar ku sussuke kar ku sussuke shi ku bashi a cikin zanganiya illa qalilan mimma ta'kuluna sai kadan da za ku ci wannan ku dauka ku sussuke ku sheke ku baka ce ku aji ku zuba shi ya dawo tsaba summa yati min ba'da zalika sab'un shidad bayan wannan shekara bakwai da za ku yi kamar yadda kuka saba kuna noma kuka tara abinci to wata shekara bakwai kuma ta wahala ta gakin ga kuma ita kuma tana zuwa lahunna duk abin da kuka gabatar na kayan abinci sai ta cinye shi illa qalilan sai kaɗan mai ma tusununa wanda kuke karewa kuke ajiyewa wato shine kaɗai zai tsira to wannan ya fassarar abin da sarki ya gani to kuma saboda yana da ilimin abin sai kuma ya ƙara masa abin da bai sani ba sai ce sun mai a timin ba'adi zalika amun fihi yugasun nasu fihi asirun bayan wannan bakwai masu wahala kuma Allah zai kawo ta shekarar wadda baka ganta a mafarki ba wannan fihi yugasun nas a cikinta za a yi wa mutane ruwa shine yugasu tana da ma'ana biyu minal gaisi za a yi mutane ruwa ko kuma yugasu minal gausi taimako za a taimaki mutane da arziki wa fihi ya asiruna a ciki za su yi tanan na gengiya ta yin inabi da abubuwa iri iri kowa ya tanan na gyana ta yin asiri yanda rai yake so ito za a samu wannan to ya fassara masa mafarkinsa ya kuma gaya masa banda abin da ka gani a mafarkin kuma akwai wani abin da zai zo Allah zai kau da wannan abin kuma za ku samu sakewa za a yi abin da za a ji daɗi kuma to wannan shi ita ce mashar na goma sha uku kenan to sau da ka sai mu basha iya nan an tashi sai kuma a shiga inda sarkin zai ce a zo masa da shi shi kuma ya ce ba zai shi ba tashi ya ce a tana wa sarki amma da tarbiyya ta ƙara ƙosawa Allah ya masa wannan to ya san abu sai ce ba za shi ba ko baya bukata a yi masa al'aful malaki al'aful malaki shine wato gwamnati ta yi masa afuwa wato amnesty kenan wanda za a ce an yi an ba mutane amnesty an yafe musu an ɗage kaza kaza kaza to annabi yusuf alaihi ko kuma irin prerogative of mercy da ake da shi prerogative of mercy council hukumomi da jihohi da tarayya suna da wata hukuma ta zartarwa duk wanda yake kurkuku aka yanke masa hukunci ko ɗauri ko rai da rai ko mukisa wannan council ɗin ce za ta duba idan abin ya yi su zarta in kuma akwai wani abu da za a duba na tausayi shi kenan sai a ce an sa wane da wane da wane ranar wani abu ko mulkin kai na ƙasa ko wani abu mai daraja a cikin shugaba zai yafe musu ko gwamna zai yafe musu sai a rubuta su da sai a sake su shi kenan wannan laifin da suka yi muddar aka ba su wannan ahuwar to ya wuce a dai duniya ba wanda zai sake ta da zancen ko shugaban ƙasa kake so za ka tsaya takara ko gwamna ko wani abu ba wanda zai tumo ka taɓa laifi tunda an riga an maka wannan afuwar to shi sai yake gudun a yi masa irin wannan in an masa wannan a gurinsa yana da laifin asali ya fi masa ake to so yake a gano ba shi da laifin ma tukunna kai shi kurkukan da aka yi bisa kuskure ne tsautsayi ne amma ba dan yana da laifi ba to sai da aka yi wannan ta tabbata ba shi da komai bari'i ne wankakke ne to sannan ya yadda ya fito kuma da ya fito bai wa sarki fadanci ba ya faɗi ilashi takalmin sarki ya faɗi wani sunku ya ce sarki muna tare da kai duk abin da kake so shi muke so a wannan mai karamar zuciya da yake wulakantacce bai san kansa ba shi yake wannan amma mutumin da ya san kansa abin da yake harshensa shi ke zuciyarsa baya bambanta su to sai nan gaban Allah ya kai mu ina fatan Allah ya amfanar da mu da alkur'ani mai tsarki Allah ya sa ya busa mana rai da wannan littafi Allah ba mu ikon aiki da shi Allah kuma ya tarfa mana albarka alkur'ani Allah tarfa mana hasken alkur'ani أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام
Allah ya saka da alheri. Wato a gurguje akwai tambayoyi da aka rubuto daga ciki wani yana tambaya kan cewa yana ji ana cewa ba a fassara mafarki ranar talata. to an gata malam hakan ne ko kuwa ya abin yake wata daga ciki kuma shine in hada guda biyu cewa matsayin kallon fina-finai musamman na tarihin annabi yusuf alaihi salam wanda kuma a ciki ana nuna annabi yusuf din alaihi salatu sama ya matsayin kallon wannan
assalamu alaikum a maganar ba a fassara farki ranar aslanar talata ne ban san wannan ba a san da lokacin da aka barke aka samu wanda ya iya a kowane lokaci na iya fassarawa kuma annabi alaihi salamu kusan duk sallar asuba an idar a masallacin sa yakan tambayi sahabbai ruwanullahi alaihim waye ya mafarki amma ba taba nuna wata rana yana ware ta ba wanda dai in ya faɗa sai fassara masa laisan har nan ta zo kansa yace kuma jiya da daddare ni nayi sai ce ya ga wani gida wani ya ɗauke ni mu shiga nan in ga kaza in tambaye shi ce mu je in aka je nan tambaye shi ce fa ishru mu je har aka gama aka je wani gida wanda yake gidan na girgije ne kamar hadiri fari tas gidan da kawai irinsa aka yi ce taɓa ganin gida irinsa ba ya ce wannan ya ce naka ne zan shiga ya ce lokacin shiga bai yi ba ya je ga mutum dattijo a guri mai kyau da fulawoyi da furanni da ganye kore shar yana zaune da yara burjik suna wasa sai wanda sai ce masa ai kakanka ne Ibrahim alaihissalam yana da ƴaƴan da suka mutu suna kanana ne to a ƙarshe sannan ya fassara masa Jibril ne ashe alaihissalam to kaga ba a ware wata rana da ake cewa a sai kaza ko sai kaza ba da lokacin da bukatar ta zo wannan a sai a yi ni ban taɓa karantawa ko na ji daga cikin malaman fassarar farki sun ware wannan ba ni ban san wannan ba ba zan ce ba haka bane ba amma iya abin da na sani babu wannan to sai magana fina-finai magana fina-finai dai fim ɗin da aka yi aka nuno annabi yusuf alaihissalam wannan laifi ne ba daidai ba ne saboda yau idan aka ce wa'yansu sun yi fim sun nuno annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duniya za a samu hargitsi ko ba haka ba ne in duniya musulmi ba su yadda ba to annabi yusuf alaihissalam da annabi alaihissalam wajen annabta da abu ɗaya ne a cikin ƙur'ani mun gaya wa Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta ɗaya daga cikin su saboda me shi zamu bari ai haka kuma a ce akan haka ake tafiya saboda haka duniyar malamai na musulunci mafi yawan su sun tafi akan ba za a nuna hotunan annaba alaihi salatu wasallam ba sai dai a nuna wani abu daban mutanen da suka yi zama da su duk a nuna amma ban da su saboda girmamawa wannan abin da ake yi kenan assalamu alaikum
alhamdulillah saka da alheri wannan kuma tambayar da yake cewa idan mutum ya yi mafarki ya ga wani da sufa ta alkhairi to idan yazo zai gaya masa yana iya cewa ya bashi tukuici sannan ya gaya masa ya halatta
assalamu alaikum to Allah ya sa mu ga alheri wannan magana ai raha ce mutum akwai raha yace a bashi tukuici sai ce zan baka ko ni da abin da ka zo ka ga wani abu na da kace ba na tukuci sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid na baka tukuci baka san wannan Ike ne ka ka ce wani tukuci wani ko sai ce tabbasa kwace ko ne ko sai ka ce a yafe ni a ce bi zaka hada mun ko ka yi salatin kuma ka kawo wani abu na aljihunka ai shi ke ne wani haka zai ce biyu za ka haɗa so za ka sai in abin alheri sai ka ba shi tukuci mana ai ana yin tukuci a kan alheri kwarai kuwa sai haka ne in yace a ba shi tukuci sai ka kawo wani abu mai muhimmanci ka ba shi ka kuma yi addu'a shi ke na sai ya faɗa sai a yi fatan alheri shi mafarki na alheri kuma yakan daɗe bai afko ba saboda abaka kai ta shauƙi kana ta ɗoki kana ta kwaɗayin afkowarsa to sai ya ɗau lokaci amma na sharri shi da wuri ke samun mutum don a shaka kawarki rahama ce ta Allah haka in ba mai kyau bane zan da na sai abin ya afko mutum ya huta amma nagari ne sai a ta jansa ana ja ana ja kana ta ɗokin yaushe zan kai ga wannan abin ne kana ta yin aikin alheri kuma har izo ya same ka duk wannan yana cikin abin da Allah ya tsara a harkar mafarki assalamu alaikum
wannan kuma tambayar da yake cewa idan mutum ya yi mafarki din yana son a fassara masa ya yi kamata ya yi kuma tun daga lokacin da ya yi mafarkin da laduban cewa in yi mafarkin ga yadda zai yi da kuma fassara ya zai kamata ya yi assalamu alaikum a mafarki dai ko ya zama abu ne mutum ne kwallafa abu a ransa in ya kwanta mafarki bacci ya ga wannan abun ba shi da fassara mutum ne ya zo ya ci dambu ya ƙoshi da daddare kuma ya ƙi shan ruwa ya kwanta yana farka sai ganshi a bakin kogi ko ta korama mai ruwan daɗi ya shiga ciki yana yana yana dodane ko dodane ya sa baki kamar dabba yana sha yana moɗa yana kwad kwad kwad to kai ya je fassara kowa ba wani fassara a ciki abin da yake ransa ne fura haka mafarkin da zai yi wanka shine azgasu alami shi ba shi da fassara amma wanda wani abu zai akwai ga yana faruwa haka kura to ne shi ke da fassara shi kuma ɗayan biyu koye wanda zai firgita shi koye wanda zai ji daɗi to idan wanda zai firgita shi ne yake tsammanin sharri to wannan ba a neman fassararsa annabi alaihi ya gaya mana yadda za a yi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce in mutum ya farka ya ga haka to sai ya nemi tsari a gurin Allah daga sharrin abin da ya gani a mafarkin nan kai cuce shi a addininsa kai cuce shi a duniyarsa kana iya karanta falaki da nasi ka cire ubangiji na roƙe ka kai mun tsari daga sharrin abin da na gani a cikin wannan mafarki na wa kare ka kare min kare cuce ni a duniya ta kai cuce ni addini na sai mutum ya duba kafadarsa ta hagu sai ya tofi haka tuf tuf kurin iskar zai tofa ko ba yau haka ya tuf tuf tuf sau uku shikenan ta in zai ci gaba da baccin sai ya canja haƙarƙarin da da ike kwance yi mafarkin in da hagu ike kwance mafarkin sai komo dama in kuma a dama ike kwance mafarkin sai kuma ya koma da haƙarƙarin hagu sai ja bakin sai shiru kai ya gaya kowa har abada wannan abun ba zai same shi ba wannan shine na biyu sai mafarkin ya tsammaci alheri to shi kuma annabi alisa ya ba mu shawara ko ya shiryar da mu irin shiryewarsa ta alheri alaihi salatu wassalam sai ya ce sai ka gaya wa mai ilimi kuma mai nutsuwa ko mai ƙaunaka in za ka je a fassara maka farki kar ka je komin ilimin mutum sai ka fahimci yana son ka sannan in yana son ka sai ka fahimci nutsatse ne idan ba mai nutsuwa ba ne yana da karatu amma irin na wanda shata yake faɗa ne wai amadin gaya ko ita wani ilimi babu hankali ne babu nutsuwa an ce masa dautan ya ansa da ganin urji sai ya ɓauga to in mara nutsuwa ne yana zuwa sai sai sai faɗa maka wata kalma sai ta faɗa maka domin an ru'ya li awwali abirin shi farki wanda da ya fara fassara maka shi zai same ka to sai ka samu ya san ka mai ilimi kuma nutsatse to kana zuwa sai fassara maka ce kaza ne kaza ne domin ko da ya hangi a cikin abun akwai wani sharri sai ya rufe shi sai ce maka alheri duk abin da ya lissafa maka na hirin da shi Allah zai aiki to shi sa ake san mai kaunarka in baya kaunarka komai ilimin sa yana ganin abin alheri sai ya juye maka shi maka wani fassara domin daman baya san abin ya same ka don wani ta mai godiya yake maka da mai ina godiya ka masu magana suna cewa wani ne ke da godiya kullum zai wuce yana ta gona wani yana noma sai su gaisa ya gode ya lafiya shi ta samu ciki ciki ya tsofai daina hawa kullum sai gaisa ya gode ya godiya tana na lafiya sannan sai godiya ta haihu yana zuwa zai wuce su gaisa ya godiya sai ce ta yi abin da kake so ce ta mutu sai ce a haihuwa ta yi to kaga sai fallasa a lokacin to wani haka yake ashe duk tambayar da yake haushinta yake ji amma bai sani ba to dan haka ake gudun wannan karkaje wanda baka san kaunarsa da kai ba sai maka mummunan fassara sai ta fada kamar yadda mutane suke ne yanzu mutum zai aure sai je gurin wani zai ce mata ba ta arziki ba ce ya maka baki shi ke sai fada mata ba gaskiya fada ba ma sai baki ya fada mutum shi sa ba a yin irin wayannan to wannan ita ce ka'ida sannan in mutum ya farka ɗin hanyar farkin ya zaci alheri akan so ya alole ya sallah raka a biyu yi wa Allah godiya ya roƙe shi ya sada shi da wannan alherin in ya iya nan ma ya ishe shi amma in ya kuma ƙara da fassara to je nemi mai wannan siffa uku ilimi nutsuwa da kuma ƙauna in ya in Allah da zai fassara masa yadda ya kamata shi kenan haka ake an ce wutar imam malik ya mafarki da mala'ikan mutuwa sai ce da shi yaushe ne ajalina sai mala'ika mutuwa ya haka da ɗan yatsu biyar sai ce masa kwanaki ne ko shekaru sai tafi ya sakura imamu ya farka kuma hankali ya tashi na tsokano kai na abu mala'ikan ɗaukar yana mun biyar kuma ya ƙi fassara mun to Allah ya sa Muhammad ibn Sirina yana ci wanda Allah ya wa baiwa da fassarar farki al'ummar musulmi sai aka aika masa sai ya ce kwanta da hankalinsa ba mutuwa ba ce ba kuma wai watanni ba ne ko shekaru ya ce a yana so gaya masa za ka shiga hurumin da ba naka ba wannan biyar ɗin yana maka mafati hulgaibi ike gaya maka inda hu mafati hulgaibi la ya'lamu ha illa huwa su ne ƙarshen suratul kuman inna allaha indahu ilmu sa'a shine ɗaya wa yunazzilul gaisa ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت haka yake suna maka wannan Allah ne da su kakka shiga su sanin hankali imam malik ya kwanta to kage malami ne zan yi mafarki ya ganshi akan ɗakin Ka'aba ko babu komai a jikinsa na tufa kuma hayaki na tafita fulfulful daga bakinsa sai tura shi wurin ibn sirina je kaka ce kai kai ba ni ba yana zuwa ya ce warki ya ganshi ba komai a jikinsa kuma akan ka'aba hayaki na fita ce tashi kama mutane guri ka isa kai wannan mafarkin kai kore shi da ya da ya ga masa ce koma ka ce masa ni ne ana faɗa ce ya isa yi ya ce wannan rashin tufan ba zunubi tare da shi ne shi ne tsirarar da a ganshi da ita ba wai su'umi ba ne a cikin tsirai ce a mafarki shi ba shi da zunubi wannan kan ɗakin ka'abar ɗaukaka zai duk duniya sai ta ji shi wannan hayakin ilimin sa ne zai zai ratsa duniya kaga sai wanda Allah ya hore wa ya iya shi ke fassara mafarki ba haka kwar ba kuma in an tashi fassara shi sai an dubi yanayinka dan ibn sirin na wata yana zaune sai wani ya zo da safe ishe ya mafarki ana kiran sallah sai ce bana Allah ya hore maka zaka je aikin haji kenan can da yamma sai wani ya zo ya ce ne wurfi yana kiran sallah ce sata za ka yanke maka hannu kuma dukkanin sa shekara sai da abin ya same su ta lokacin da almajiran suka tambaye shi ya aka yi mafarki iri ɗaya fassara biyu sai ce na farkon sima husimal khairi daga kallon fuskarsa mutumin kirki ne sai na fassara masa wa azinfin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amik shi kuma wancan na biyu da ya zo da la'asar ina kallon fuska sai na ga mutumin arziki ba ne shi ma husima shari sai na fassara masa da sun ma'azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasariqun sai kuma ta same su duka masauki ba abun wasa ba ne mutuƙar gaske kuma irin yadda mutanen ba suke ba ke fassara musu kuskure suke sai wanda ya sani kuma sai ya kalli ƙarina ka tukun sannan ya fassara maka ba a kuran da ka zai ba sai ya dube ka tukun assalamu alaikum
tambaya uku ce ta rage guda ɗaya a rubuce sai guda biyu da suka ɗaga hannu wannan ta rubucen yana cewa idan mutum ya farka da safe to me ya kamata ya fara yi dangane da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda aka faɗa cewa duk mutum inda ya samu kansa ya fara gabatar da haƙƙin Allah
assalamu alaikum an mutum ya farka da safe da asuba abin da zai fara yi na haƙƙin Allah shine wa Allah godiya alhamdulillah lazi a hayana ba da ma amatana wa ilaihin nushuru إني أسألك أن تبعثني في هذا اليوم إلى كل خير وأعوذ بك من أن أجترح فيه سوءا أو أجره على مسلم سكمي كرنت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا حق زوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سوء النبي عليه الصلاة والسلام آية 11 سورة آل عمران to wannan mutum zai iya sai ba zai iya ba sai karanta wani abu na Qur'ani shikenan to daga nan kuma sai wamur ahlaka bis salati sai kuma ya tashi iyalin duk sai kowa ya tashi saboda sallah domin shine haƙƙin Allah wamur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa daga nan kuma sai ai kokarin yaya za a yara su kula da ka'idar lokaci su tafi makaranta akan lokaci ba sai a zo ba kamar makaranta ma kamar ba za a ba to ana kula da irin waɗannan mata su tsaya su tashi tsaye wannan kuma aikin su ne ba mai gida tashi kowa su ko su tabbatar an shirya yara komai shi sa malaman musulunci suka ce mace da take da 'ya'ya suke zuwa makaranta ta tsaya ta kula da tafiyar su akan lokaci ya fi ta zauna tana yin wurdi a gurin ubangiji subhanahu wataala wannan shine haƙƙin Allah assalamu alaikum Naji. Eh. Naji. shi annabi yusuf alaihissalam ana aika san dan annabi ne kuma jikan annabi kuma jikan jikan annabi ne wato kuma shi ma annabi ne saboda akwai irhasatu abinda annabi zai kafin a aiko shi yana karami sunansa irhasat zai dinga yin abubuwan da mutane ba za su iya ba to wannan irhasatu ne nasa wanda yana karami ake nuna in yi girma aka aiko shi kuma abinda zai zo ya saba ka'ida wanda gigita mutane su ake kira mu'ujiza sai ya girma an aiko shi abu ke zama mu'ujiza amma yana karami irhasat kenan sai shi irhasat ne irin nasa wanda Allah ya bashi sannan ubangiji a irin wannan ilimi na fassara mafarkin yana fidda abu iri-iri yana ba mutane don sai sun yi maka bayani in yi haskaka musu domin baiwa ce Allah na iya ba mutane baiwa iri-iri su gani akwai lokacin da limamin Kano bai rasu amma da dan amala jikansa shekara zai rasu muna je ɗakin sa yake gaya min wani farki da wani babban mutum ya a nan Kano haka ne fassararsa aka rasa sai aka ce da shi in ana son fassara mafarkin to aje gidan mala adhama shi a cikin almajiransa zai turo wanda zai fassara mafarkin da aka je aka faɗa sai tura wani mala abdullahi ya ce ya ji yana zuwa ana tare ice da babban mutum malam wani can ce in zo mafarki ka yi ce ce anna ya ce ranar da ka yi mafarkin ranar girkin wancan ce matarka da ka zo shafa'i da wuturi raka a farko a shafa'inka bayan kai fatiha sura ka za ka karanta ta biyu sura ka za karanta ta uku sai ce haka aka yi sai ce to wane wane wane duk su za su mutu kawai sai ta ce tafiyarsa kuma hakan ta tabbata duk wanda ya faɗa sai da suka mutu Allah yana ba mutane a kanan aka yi shi eh waɗanda suka san shi suka abin da har yanzu akwai ragowa amma nan na annabi su alama irhasat ne wancan kuma mu'jizar annabi ce alaihi duk abin da wani mutum ya a al'ummar nan na karama to mu'jizar manzon Allah ce sanin Allah ke barsa masa ita sai yayi eh to sai wacce tambayar kuma Thank you. Hey. to fassara mafarki ana iya koyar sama ilimi ne yayi in akwai wanda suka iya ce arbabu nasa ƙwararru sai mutum ya bi shi amma mafi yawan ilimi sai kana da mauhiba a kansa domin kowane abu akwai abin da Allah ya rubuta maka a jikinka akwai to in ka zo ya koya za ka iya shi yasa a ka duba mai ta'alimi ai ya ce za ka yi karatu je ka gurin malami in malamin malami ne ya kosa in ya kalle ka zai san fannin da ka fi habibi fi dace da kai a rayuwa sai ce je ka yi kaza in ba shi da shi sai tura ka gurin wani kaga al-imamul bukhari ai da ba ilimin hadisi yake ba wani sai ilimin yake da ya je gurin malamin da ya kare masa kallo sai ce je ka nemi ilimin hadisi a jininka da tsarin ka ubangiji shi ya tsara maka za ka fi iyawa sai dai kai kaga yanzu inda ya fice a duniya to haka ake yin irin wannan eh shi in kana da mohiban aka je gurin wanda yake da ilimin ya cika yau wannan abun fa ya dace da kai je ka ku koya sai ka je gurin wanda suka iya sai ka koyi wannan haka ake eh in dai ilimi ne yanzu ne ake karatu kurin barkatai ko ba a darasa masu ilimi ƙwarai kuwa mutane da ma baga suna suna hanyar suna nan dare akwai lokacin da makarantar aliya aka zo aka bude ana wa mutane interview malam da kabar Allah ji kansa duk da ya gama masa interview sai ware da wane da wane da wane ce ku kuke da haske kuma karatun ku zai ci gaba har yanzu kuma su suke gaba duk wanda ya ware su ne suke karatu ana sama ka ko na ka kai masa ɗalibai malamin qur'ani ya kalle su sai ce wane wane sai dai su yi laushi su zama su jin daɗin karatu ma ba hafizai ba ko me zaka kowa su mahaifizan ba domin a jinin su babu wannan amma in mai ilimi ne Allah yana nusar da shi wannan yanzu abu amma Allah yau al'umma na su baiwa da yawa eh akwai wanda muke yake zuwa guri na muke yin karatu da shi duk asaba duk alhamdu da juma'a da daidai lokacin bayan gama mulkin farahula wancan da aka yi zamanin mulkin da suka wuce bayan wannan yana zuwa muna yin karatu da shi akwai malaminsa da ya karatun ƙur'ani a gurinsa na ƙur'ani ne Allah ya masa baiwa ta alƙur'ani domin lokacin da mahaifansa suka rasu ma sai da ya sauka ƙur'ani dubu talatin shi ne fida'in da iwa mahaifa in aka hura wuta kamar cikin makarantar nan wala zai iya shiga tsakiya izauna ba abin da za ta mace kuma ni ba sharifi ba ne ƙur'ani ne zuzurutu ya tsara tsaye in ka kama sa yaran ya kalle su in sun yi ɗari duk wanda ya dafa ya ce wani ba zai haddace ƙur'ani walla ba zai haddace ba ya sani ran nan ya taho wani malami shi kuma yake ja ka san akwai ronan shi ma yi karatu sai ke ganin ba a fi shi ba sai ake ta rigima yana yi nan sai ce ya taho gurinsa su gaisa dama raƙumi yake hawa in ya hau raƙuminsa daman kafin ya je inda za shi zai izafi talatin in ya gama zai koma gida zai talatin shi duk inda iya sauka ƙwarani kawai yake shi kenan yana da wasu wurin turki raƙumi ne rayuwar kawai sai ku ya hango shi sai kwab ya koma ɗaki can cikin gida sai sai da almajiransa in ya zo ku ce ba na wai shi ba za su gaisa ba yana zuwa kafin ya durƙusar da raƙumi na malam wani aka ce a baya nan sai ce baya nan na jiwo alƙalin ya rubuta surace shure yana cikin gida yana rubutun a malam ya sanar da shi sai fito a guje ya ce na aje gabar haka ce na aje gabar ce ina baya nan alƙalam yake rubuta suratul shure ashe gurin yake rubuta amma yaji ai in Allah mutum bai wata annabi alaihi salamu ai ba abin da ba zai abin da sai dai ya tawaru kawai eh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah an zo karshe sai muna roƙon addu'a da sai a cike mana da addu'a sannan ruwan sama da kuma fada a wajen